الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هذه آية الإفك wannan ita ce aya mai bayani ko ayoyi masu bayani dangane ga kiran ƙarya da aka yi musaidatun na aisha radiyallahu ta'ala anha to shine Allah da kai ne ya saukar da wannan ayoyi yana tsalkake sayyidatun na aisha yana barrantar da ita daga ƙazafin da aka yi mata shine Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki waɗannan da sun ka zo da wannan kiran ƙarya na wasajitin aisha ƙazafi usbatun minkum jama'a ne daga cikinku ba daga waje ba ne amma duk da haka la ta hasibu kakku zace shi sharran lakum sharri ne gare ku balbari huwa wannan labari khairun lakum alkhairi ne gare ku shehu ya ce hadihi ayatul ifk wannan ita ce aya mai magana kan ƙazafi na kiran ƙarya da an kawa ummul muminin Aisha radiyallahu ta'ala anha shine zai bada hikayar yadda take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zamo idza arada safaran in ya lushin tafiya was safaru ila qurbatin tafiya tai zuwa ibada ka hajjin kamar in za haji aw ga zuwatin ko yaki ta bayyana nisa'ihi sai ya ƙuri'a tsakanin matan shi man ta kharuju ma'ahu wa za ta fita tare da shi kaga shine haƙiƙa adalci wato dukkan su ɗaya suke gare shi duk wanda rabanta ya koka to da ita za ta tafi faqara'a sai ya ƙuri'a tsakanin su khurujahu ila gazwati badal mustalaqi sanda zai fita zuwa yaƙin badal mustalaqi fa waqa as-sahabu ala aisha ummul mu'minin sai rabo ya fada ga Aisha uwan mu'minai fa kharaja biha yafta da ita ila gazota zuwa ga yakin badal mustalak falamma ta halaga zau da yaki ya kare nazarat Aisha fi iqdin isti'aratu qabla khurujiha falam tajidhu Aisha ta talalaba ta nemi wani abun waya da ta aro kamin su fito daga Madina sai bata same shi ba fa zahabat tatlubuhu sai ta je tana neman shi an ce ta je gefe ne ta gewaya ta dawo ta lalaba ta ji babu abun wuyan nan kuma gashi ko banza na aro ne fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da an sauka wurin to dama al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an kusa gari yakan ce a sauka sai a sauka sai a huta a kwana wurin sai ta da manzo ya ce ka je madina ka gaya ma iyali cewa gobe da hatsi muna nan shigowa saboda wadda ba ta da kimci ta kimtsa mai wanki mai gyara kitso mai lalle wadda kuma ta danyi zuwa zumunci wani wuri da dai saura dai a kimtsa nan ne aka ce ba daidai ba ne mai gida ya faɗo gidan cikin dare la'alla ya iske abun da yake ba haka yake ba ya mugun zato ya shiga cikin halin kakada kashi da iyalin shi amma yan san zai zo to haka za a kimsa to da ya ce a zauna nan kuma sai ya zo wa amara bin rahil sai ya horo da cewa a tashi a ƙara gaba inda za a isa madina cikin sauƙi fahimila haudaj aisha sai aka ɗauki rumfa aisha wadda ake ɗorawa a kan raƙuminta ووضع على البعير أكدورة أكان راقمي ولم يستنكروا خفة الحولج لأنها إذ ذاك صغيرة وخفيفة فأما da aka zo ɗaukar ruwan nan a ɗora saman raƙumi a ɗaure ba a ga wani mamaki ba cikin rashin nauyi cewa ba kowa ciki saboda a lokacin aisha tana yan karama kuma ba ta da wani nauyi ga jikinta takan ce lokacin ba su ji daɗi ba kuma ba a huta ba ba wani abin daɗi da ake ci da haka ba ta da wani nauyi ɗaukar ruwan nan da aka yi sai aka tsammana akwai aisha a ciki aka ɗaure a kan raƙumi fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da sahabbai suka ci gaba da tafiya to kasan shi kuma ayari waya ta yanzu za a zauna ana ta cewa cewa amma kuma da an jima yan an tashi sai kamar an share wurin kamar babu kowa farajat aisha bil iqdi wa wajadat al qafila safaru aisha ta gane abun wai ta dawo amma ko da ta zo wuri waya ba komai ba kowa wurin jalasat faqat wa namat tace to in an je ba a ganni ba shi uban tahiya an zai sa a dawo a neme ni sai ta zauna har ta bacci ta ta yakanu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la buda ya tsulubaha tana mai yakinin cewa dole manzo Allah zai neme ta ko akwai ka ba gadi ba ko kaza ai zaka ta ci giya balle mutum wa kana safwan ibn al-mu'attil shi kuma safwanu ya zama min khiyarin sahaba wa min shuja'anihim yana cikin zababbin sahabbai kuma yana cikin sadaukan sahabbai kana idan raja'u min mahallil gazo yabqa huwa yatatabba'u ma dhalla min mata'il qawmi wa yajma'uhu wa yatihim bihi shi al'ada safwanu in an zo aka gama yaki to in an tashi shi sai ya tsaya baya na farko in wasu sun manci kayakin su sai ya tattara ya daure ya zo da su in bai su ya gadi ya ansa in kuma makiya sun biyo daga baya ba za su mami manzon Allah ba alaihi salam in yana iya karewa ya kare in bai yawa sai ya maza ya riga su ya ce ga makiyanan sun biyo a shirya kaga in ba sadauki ba ba wanda yake iya wannan to sai ya tsaya baya don wannan bukata ko da ya zo inda take zaune ko kwanci tana bacci fa waje da aisha na'imatan tata shajarati wada abun ban mamaki sai ya samu aisha ƙarƙashin itaciya tana bacci ita kaɗai dama ta ce ya santa kayan ayat hijabi ta sauka yakan shiga cikin gida don wata bukata kuma za Allah sa a kira shi ko wani abu ne to da ya ganta ya gane ta faƙaya ƙala sai ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ummul mu'minin yace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan uwar mu'min ne ce aka bari ita kadai cikin daji tana bacci qalat aisha aisha tace wallahi na rantsi da Allah ma sami'tu minhu kalimatan ghayra hadha al-istirja na rantsi da Allah bayan wannan inna lillahi da naji ban ji ya koma wata kalma ba har muka zo muka sauka fa ana khabairo da istirja'i ya gurfanar da raƙumin shi da ya gurfanar da shi wa zahaba ba'ida sai ya tafi da nisa wato ya bada baya ƙara gaba dan ta kimtsa ta haura kumin nan baya kusa kaga iyakar dai kamun kai kenan ya koma nesa hatta rake bad aisha a aisha ta haura kumi wata sattara ta ruhe jikinta ta ruhe huskata ta kankam kanta fata kaddama sannan sai ya gabato ya kudu biha alba'ir ya sauko kasashi ya dunga jan raƙumin nan aisha na saman raƙumi ila allahi ubil jaysh har suka cimma rundunar yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba an ce zai tsaya ne ya kwana da safiyan hantsi ya yi sai ya isa gida kuma shi ne haka aka fi so ga sunna ba a son ka dawo gida cikin dare alamu sai wayan da yake ga waya ta yawa hansa in ka ga wace zan zo zuwa karfe kaza kuma dama ana ta saduwa mun kawo kaza mun kawo kaza wannan da sauki amma da abin da aka fi so ka shigo gidanka da rana saboda ka kare kanka ka kare su da Allah ka shigo cikin dare wani mugu ya shigo ka iske ana attabu da shi sai kai tsamanin kullum haka ake to da haka kuma wani abu dai daban to sai suka cin masu irin da hantsi haka kahin a daga wa kana lil munafiquna ya'taziluna majalisan nasi yan uwa a saurara a jiwa ga magana wa kana almunafiquna ya'taziluna majalisal muslimi al'adar munafiqai suna kebe ka su tsabbace su bar zama cikin mazaunin musulmi in ma masallaci ake sai su koma gehe su yi gungu ko su fita waje su yi gungu in maza Allah zo ana wani abu sai su dinga magana haka kuma ba wata magana ba ce saboda su bata manzo Allah da sahabbai rai an zo ana zan ana harka arziki abinda aka yi shi kaka yi bisa za ka kuma ka tsabbace da kai da wasu kuna wani abu daban kuma ba za ku tafiya ku ba sai fa an gama za ka wannan masu wani al'ada al'ada ce ta munafiƙai kuma mutum ya je ya bari taurin kai ne na ƙin gaskiya za ka masu ya kamata ka shigo cikin jama'a abin da aka yi a yi da kai munafikai sun zama al'adarsu ya ta na majalisar musulmi suna keɓewa su kauce ba mazannin musulmi su koma gehe su yi nasu gungu wa ala ra'asihim abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban su shine abdullahi ibn ubay ibn salul shi a shugaban munafikai wanda yake shi banda ma wannan shedancin da ya kaga bayan in an tashi to zai ja tawaga ta ta munafikai a koma gida ne akwai wani majalisi da za a yi sai a warware duka abin da manzo Allah ya kulla sallallahu alaihi wasallam falamma nazara ilaihima ko da ya hangi safwanu da aisha kala sai ce kai jama'a man haula'i a'a waɗancan da aka he guda sama guda ƙasa suwa ne wato yana kiran attention ɗin mutane a lura ga wani abu aisha to safwan baƙiya wa hadawa fil falati yace lalle ku in dai haka ne na ga kamar aisha ce da safwanu su sun ka wanzu aka baro su a cikin daji har cikin daren nan fajar biha wa rabbil ka'aba ce na rance da Allah ubangijin ka'aba zine da ita kaji shedani shugaban munafikai kuma kaga ya fara magana a hankali a hankali su wane ne waɗancan atai duk di ba za a yi kan su yi magana ya ce aisha ce da safwan kan ai magana ya ce su kaɗai an ka baro daji mifsa sun ka keɓe su kaɗai sun ka kwana sai ya kai ga abun da ya kaso ya tabbatar ce wallahi na ranci domin gijin ka'aba zine da ita fa sha'u hadhihi alqawlata fi an-nasi hatta atahu lil madinati to abunka ana cikin tafiya kuma tafiya mai nisa kuma ba wani abu da ya ba jama'a kai sai aka samu abun tsogubi da tattaunawa shikenan duk inda kaga gongo gongon mutane magana aka yi da mai son ya kare da mai son ya tabbatar da cewa lalle zargin nan na gaskiya ne aka dunga da kus kus da wannan magana suka daidaita wannan magana cikin mutane ita aka yi ta tayi har aka zo madina sarar munafiquna yushi'una hadha al-kalam munafiqai suka zama suna daidaita wannan magana to kuma kaga wani abun ban tausayi idan shedani ya kage ƙarya to kai mai mutunci in baka da kula sai ka ce kana faɗi kamar irin masu yada buga facebook ko whatsapp an zo an zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me an tura wa mutane ka ka taimaki shedani wurin tabbatar da shedancin shi in kaga iskanci ga Facebook to kakka tura ma wani kawai kai deleting ga naka amma ka donga yadawa ka taimake shi wurin abin da shi na zamba ko ga manzon Allah ko ga wani mutumin kirki wanda yake yanzu wannan ya zama shine ma sana'a wasu to sai suka donga daidaita maganar nan tsakanin su da kuma wanda yake shi kuma marabkani sai ya dinga magana ko zuwa wai kaga su wani dan rashin mutunci wai kaza suka cewa a shi wannan bai ji ba kahin ka faɗa mishi ta nan ne shehu balaro radiyallahu anhu bai ko karanta littafi na raddi yace idan makiye littafi to kai mutumin kirki ba za ka diba littafin ba haka ba za ka ga batancin da ya ba amma in mutumin kirki ya doka ya mai raddi tun da mutumin kirki ne za ka doko ka karanta to shi ko ba a mai raddi sai an kawo maganar da ya yi za a kawo magana na kaga an ci da kai guba tun da dai kahin yanzu baka san an ci haka dan bai bata maka rai ba amma yanzu saboda masoyi ya yi raddi ya ɗauko guba ya sa ga littafi ka karanta to sannan kuma sai an ce wannan magana kaza ya kanuhi kila shi bai ba tuno haka ba kaga an mai ƙarya an mai kazahi da sauransu da haka ne ɗaiɗaita magana banza to a bar ta ga mutanen banza in ka ji magana wadda ba ta kirke ba ta nan wurin kada a ce gare ka an ka ji suka daidaita maganar nan dai hatta sami'ahu rasulu sallallahu alaihi wasallam hatta kai ga manzo Allah ya ji wannan magana to ka kusa wanda zai ga mai sai mutumin kirki wanda yake bai kula ba ya tsammanin ko ai suwa da mutanen banza munafikai ga abin da suke cewa suna cewa laqad sabbaka man ablagaka sabba duk wanda yazo ya ga maka wani ya bace ka sha ka dai zo ka bata mai da kai ka bata shi ya ji kunya ta bai gaba da gaba da ni ba amma kai ka zo ka ce mani kai ba ka jin kunya ci bani mutunci zaka ni kai an makina ba shi ba ka rufe wannan hanya laqad sabbaka man ablaga ka sabba duk wanda ya kawo maka labarin an zage ka shi ya zage ka ba wanda ya zage ka ba manzo Allah ya ji magana nan sallallahu alaihi wasallama wa sami'ahu abubakar sai da abubakar mahaifin aisha shi ma ya ji wannan magana wa ummu ruman ummu ruman ummu aisha ita ma ta ji wannan magana to madadin aisha ta sai ta kare kanta ita sai Allah ya sabata rashin lahiya ba ta ma shiga cikin jama'a balantana ta san me aika ciki kuma ga al'ada yan an ganta ai shiru za a yi ba za a ci gaba tattaunawa ba da haka dai wa maridat aisha aisha ta rashin lafiya shaharar wata guda ba ta da lafiya cikin wannan wata wannasu yaquluna fi hadha wa hiya lam tash'ur mutane suna kutsa cikin wannan maganar kasafin nan shekara guda wata guda ba ta da labari bai da annaha qalat sai da ita ta ce innaha lam tash'ur bi shay'in ita bata ji komi ba wato bata bata yi tsammani bata ga alamar wani abu na cewa akwai wani canji tsakaninta da mai gidanta ba alayhi salatu wassalam إلا أنها أنكر ما كانت تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة والإقبال عليها إذا مرضت بخلاف حالي في هذه الأيام إنما يقف بالباب ويقول كيف تيكم ويمشي tace ita dai kawai in ma dai akwai wani abu to kawai dai ta ga bata gane ma canzawa halin manzon Allah ba tsakaninta da shi in ba ta da lahiya in ba ta da lahiya koyaushe manzo Allah na kulawa da ita da nan nan nan nan da ita kuma su ma sahabbai sun sa abin da yake so ne kwarai ana ta gwada tausayinta da kula da sha'aninta to sai ta ga yanzu manzo Allah kawai sai ya zo kofar daki bai ko shiga Aisha ya jiki kawai sai wucewa ta masallaci ta ce an ya faru mai gida da yake zuwa ya zauna nan sai dole ya hita kuma koyaushe ana tambaya ta ya jiki me ake bukata akwai kaza babu kaza yau gashi tsawon wata guda kawai sai dai tsaya ga kofa ya jiki ya wuce ta ce wannan abin ta ga bata gane mishi ba ba da muddatin istadanar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tazaba ila abawaiha litumari da indahuma qala na'am fa zahabat ila baiti abawaiha fa qamat hatta bari'at bayan an yi mudda abin ya sha mata kai ga rashin lafiya kun ba a gane kan ciwon nan ba kuma ga an canza mata tunda manzo Allah ya canza mata kowa ma kaga zai canza mata da haka sai aka ta kyamata ba dalili ta ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina so kai mai izini in koma gida in yi jinya in na warke in dawo yace to ba laifi tafi ta koma gida wurin uwayenta ta zauna har ta warke kuma kaga can gidan ba za su yi magana da ita akan wannan ba kuma sun sani sai dai kawai kowa ya ta ganin wayo boye Allah ya ta tausanta ya ta tausanta kaga kuma abun ya wuce misali kun ba da ba ta tabar tunda ba bale tabar cewa me ya faru ciwon ta ma kawai ya dame ta ta zauna har ta warke wa yawm min al-ayyam kharaja ila qada'i hajatiha wata rana cikin kwanaki sai ta fita zuwa bakin daji don ta biya bukatar dan adam wa kana adatuhum adata ahli al-badiya fi dhalika az-zaman la yattakhidhuna al-kunaf innama yazhabuna ba'idan liqada'i hawaijihim yace al'adar su al'adar kauyawa mutanen daji a wannan zamani ba su yin toilet a gida ana ɗaukan magewayi kamar kazanta ce sai a kai shi can ba wanda ake ma cikin ɗaki ba amma kuma haka sai a kawo tsafta ba a barin a jima akwai toilet a cikin ɗaki to su ko lokacin sai dai a tai daji don biyan buƙatar ɗan adam wani sa'o ya kharujuna lailan al'ada mata suna fita zuwa daji dan qada'ul hajati da daddare saboda kunya fa kharajat hiya wa ummu mislahin qadata hajatahuma walamma raja'a asurat ummu mislahin fa qalat ta'asa mislahin bima'ana ahlaka Allahu mislahan to sai wata rana ta fita ita da uwan wani mutum da ake cewa mislahu shi ma sahabi ne suka fita zuwa daji da su biya bukatar su suka je suka biya bukata suka dawo suna cikin tafiya sai ita uwan mislahu sai zannin ta ya tade ta za ta faduwa sai ta ce Allah ya waddan mislahu shine ta asa mislahu halaka ta tabbata ga mislahu ita tana labarin mi su mislahu ka yadawa ita ko Aisha ba ta da labari qalat Aisha bi sama qulti Aisha ta ce tir da wanga magana ta yake ya zaki zagi ko yake baka addu'a ga danki misdahu misdahu hadha min al-muhajirin al-awwal wa qad shahida badaran tasbina rajulan shahida badaran sai sai kamar ba a san wane ta ce mata shi fa misdahu da kike zagi kine mishi baka addu'a yana cikin muhajirai na farko kuma ya tafi yakin badar kuma manzo Allah ya hana a baci mutanen badar ke ga kin ɓaci mutumin da yake ya tafi yaƙin badar baki kyauta ba dan me zaki zage shi qalat ummu mistahin sai ummu ta ce mata a awa ma samiti ma qala mistahun fi haqiqi kina kare shi kina son ka ai mishi baka addu'a halan baki ji abin da mistahun ke faɗa ba dangane da ke qalat ma wata ce a dangane da ni menene yake faɗi ita kuma abokiyar ta ce akhbaratha qissata ahli al-ibki tace ai wurin yakin madal mustalaq da kun ka dawo da ke da safwarul mu'addil ai su bi tsau sun yada cewa kun yi aikin banza cikin dare kuma shi ya zaunar da ke da shi cikin daji ji mutumin da ba taba dawowa tare da shi ba baya ka tsayawa kuma dan hidima addini amma yau munafikanci ya sa an dafa mai cewa wai sun yi azazzane shi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala ta ce ma sabitu haza qabdu ban ji wannan magana ba kahin yanzu annasu qalu fi haza yanzu da gaske ne mutane sun haɗu wannan ƙazafi game da ni qalan laha ta ce mata qalu fi ki haza tabbas sun haɗu wannan magana dangane da ke ƙala ta ce wa sami'ahu rasulu ko manzo Allah ya ji ya san da wannan magana قالت تتي سمعه الرسول للي ما زال يا جي يا سند wannan magana قالت تتي وسمعه ابو بكر كما ابانا ابو بكر يا جي wannan magana قالت تتي نعم سمعه ابو بكر ابو بكر يا san wannan magana ya ji ta sai ciwo ya dawo saboda ta warke ciwo ya dawo danye faraja ila baitiha wa batat laylatan kamilatan tabki ma namat wala riƙa laha dam'un sai ta koma ɗakinta ta kwana wannan dare har sahi tana kuka ba ta bacci ba kuma hawayenta ba su ƙahe ba kanata fali urkabidi har ta ce na yi tsammanin kuka nan zai keta zuciyata in mutu sun ma laila haka aka yi gobe bibi kaga to wai tafiya manzan Allah mi ta ce ma abubakar mi za ka sai ta kuka wata guda ana ganin ta fasika ba ta bata labari to me za ta cewa da haka ta kubai daɗinta ta ta kuka kwana uku dare da rana wa filalar salisa dare na uku da hala ar rasulu sallallahu alaihi wasallam fajalasa sai manzo Allah ya shiga ya zauna duk haushin da yake ji nata da yake kamna saboda shi matan shi suna taimakon shi ne ida sakon Allah zuwa ga al'umma zababbi ne yadda yake zababbe to a ce ga wata mai fasikanci kuma ya hisanta bisa ga kowa to me zai cewa da haka ya hita batunta to amma kuma tunna ya ga abin ya zamo bala'i kwana uku ba dare ba rana ba cin abinci ba bacci sai tausayi ra'ufur rahim ya zo zai lallashe ta saboda musibar ta yi sauki ya shigo ɗakin ta sai ya zauna kuma la'alla kaga cikin wata guda bai shiga ɗakin ya zauna ba sai dai ya tsaya ƙofar ɗaki ya ce ya jiki waƙala ya ce ya aisha ya ce ta tashi ta tashi ta zauna ya ce aisha annasu ƙalu fi ki haza na tabbata su da kika tada hankali ki haka kin samu labarin abubuwan da ake faɗa game da ke da Safwan tabbas mutane sun yi wannan magana dangane da ke amma in kunti bari'atan fa inna la sayyibuki in dai ke kin zama kubutatta ƙarya aka yi miki na tabbata Allah ba zai bari ba zai kubutar da ke wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillaha wa tubi in ko kin san kin yi zunubin zina ba kuka zaki ba ki istighfari ga Allah ki tuban ma Allah Allah mai gafara ne mai rahama ne da haka nan wannan lamari ya wuce to ita ko abin da ya mata ciwo ya kamata a ce manzo Allah ya santa sani ya har zai ce in kin san kin yi ki tuban ma Allah shi ya kamata ya tsaya kare ta to mutum na kare na kare mata tai ko ɗaya tai ko wani ai ba zai kare ba sannan kuma abun ga daji an kayo shi kuma abu ya cika madina kamar wutar daji nan take ta ce wato in na san na yi kai yanzu haka na hangen ni ina iya in ce in ba da kaina ga wani mutum ni matarka masoyiyarka ya rasulullahi tunda nan magana mata da miji ce uwa da uba suna faɗa kai ɗa sai dai kawai kai shiru ko ka hita ko ka kama kuka don su tausaya maka ba ka shawo bata kyauta ba ko kuma manzo Allah bai kyauta ba ina ruwanka ba da za manzo Allah ma'asumi ne ita kuma nan kaga matan ma'asumi ce kuma wanda yake ya ce a riƙi addini su da sai ko rabi gare ta ƙara ta ce to da manzo Allah ya faɗo ga magana na samu sa'a tun yanzu har an yadda a tattauna maganar faqalusa dam'i sai hawaye na ya ƙahi ayyabisa dam'uk albuka'u lil huzn al khafif shehu yace in kaga ana kuka to karamin bakin ciki ne amma babban bakin ciki sai dai mutum shigum ya gum laraba suka ce ashaddul bala'i ma yudhiku mafi tsananin bala'i wanda zai sa ka dariya dan in bala'i bala'i sai kai ka tundura kawai kawai kai dariya ni wani babu komi bai hoduwa ko bai kyaluwa to shi ne ashe can na saka kuka kukan na ma ta samu dama tun da kila manzo Allah bai yadda ba to amma ta san manzo Allah ga alama ya yadda to kenan ma babanta da innata sun yadda kenan to abun ya wuce ai kuka ce amma yanzu shadda alhawu la mikul buka idan tsoro da bakin ciki suka yi tsanani kuka bai yiwa faqala tace ya abati dama ya kira sayyidina abubakar ya kira mahaifiyarta to da ta dawo gida ta nemi izini za ta koma wurin ta gaida uwayenta aka yi mata izini ta ji ta ce mama ta ce na'am kin ji kin ji abin da an ka ce wai an faɗi kuma an ce kuna da labari haka ne ta ce ke aisha in mace ta zamo ƙarama kyakkyawa tana da kiyoshi miji na son ta sai dai kawai ta ban Allah ta ce ba shi ba gaskiya ne an yi wannan magana ta ce abin da na gaya miki je ki yi haƙuri dole Allah jarrabe ki da irin wannan ga ki ƙarama kyakkyawa mijin kina so ga kiyo shi ta ce in mama shin an haɗi ta ce ke an haɗi to shi yasa ta kwana uku tana kuka ba dare ba rana to ka ga manzo Allah ya kira uwayenta aka zo aka zauna yace mata tashi ta tashi yace ke wannan lamari ya riga ya auku in kin san ke ki tuban mu Allah in baki baki bari Allah zai gaya muna cewa baki bai kubutar da ke amma maganar kuka yayi yawa ta ce wato ma wai in na san nayi kai yanzu kana hangen ni Aishakka yadda kaka ji da ni yadda nake da kai a ce zan ce ga wani miji in ba da kaina in cin cimi ya rasulullahi ta ce to amma yanzu da zan ce nayi ni na san ban yi ba kuma Allah ya san ban yi ba yadda za ku yi amma da zan ce ban yi ba ni na san ban yi ba Allah ya san ban yi ba ba za ku gaskata da ba to miyan wannan ba ku jawabi ta ce ma Abubakar baba ba manzo Allah amsa ya ce Aisha ya ce mashi mi ba tare muke da ku ba ta ce ma uwarta mama ba shi amsa ta ce in ce mashi mi ba tare muke da ke ba shi da ta yi wannan magana cewa to da zan maka na kazahi da za ku yarda dan kun riga kun tabbatar da ni mutum ne banza ta a zuciya ku haka ita ma ta samu courage ta samu kuwa da shaja'a na ta mai da magana ta ce to yanzu na koma ga Allah don na sake ku na ce da baban Yusuf ta manta sunan yaqubu saboda bakin ciki tace abinda baban yusuf yace ne ma shi dace inna ma ashku basi husni ila allah wa a'lam min allah ma la ta'lamun dun na baku kai mai gida na na hita batunka baba da inna na hita batunku na koma ga allah allah ya kubutar da ni tace amma ban tsammani a saukar da kalma guda cikin qur'ani saboda ni to sai gashi da ta ce haka ta koma ta kwanta tana kallon bango dama akwai wata mata guda da ta zo cikin mutanen madina tana ɗebe mata kewa ita ma kuka aka tare da ita ta ce ba ta mancewa da ita har abada ta yi mata zumunci sai ta kuma tana kallon bango tana jira ko manzo Allah ya muhalki ko kuma dai ta hanyar wahayi ba na Qur'ani ba a gaya mai cewa ƙarya fa aka yi matan nan tana nan kwance can sai wahayi ya dunga sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama in wahayi na sauka komai sanyi sai ya sharkat da zuwa to wahayi da gama sauka sai ce Aisha tashi ta tashi yace ki gode ma Allah Allah ya saukar da kubutarki saurara ki ji ta kama ya kama karatu ya kama karatu sai Abubakar ya ce ke tashi ki tashi ki gode manzon Allah tace ai ki gode mashi ce Allah kawai da ka gode ma wallahi ni dan Allah ya kubutar da ni ban gode ba shi radiyallahu ta'ala na to shine waɗannan da suke maganganun nan sai da aka yi musu bulala 80 ko wani 80 su 160 saboda yi ma Aisha kazafi kafirci ne kuma kan nan duk ƙarshen ta manzo Allah ka kanuhi saboda in kace matan mutum ba ta da kirki to shi ba bai da kirki haka in kace mace mijinta mutum maza ita ma mutum da banza ce kenan zaka dole ya ma Aisha kazafi to ya keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a mai ninkin abin da za a wanda ya mamace ba irin haka nan ba aka yi masu bulala 80 su 160 kenan shi kuma dan ubayyu Allah ya ce ba zai gafarta mashi ba sai ya sashi wuta akan munafici shi da kuma wannan mugun abu da ya shigo kuma da masu yahuda wannan manzon Allah ne ake nufi ba wai Aisha ba duk wanda ya zo ya so ya kawo mugu abu cikin iyalinka to kai yake so ya halaka ba iyalinka ba faƙala ta ce ya abati ajib anni rasulallah sallallahu baba kaga ya abati ya babana dan ya ƙara tausanta ka an sa manzo Allah a madadina kala yace wallahi ma alamu shan aquluhu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisha wallahi ban san wani abin da zan ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kala ta ce ya ummi ajibi anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uwata ita ma ga ta dangana ta gare ta ummi ya ke uwata ki ba manzo Allah amsa a madadina kala ta ce wallahi ma law ma qul li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ban san me zan ce mashi ba kala ta ce to bari in bada amsa da kaina annasu qalu shay'an tace mutane sun faɗi maganar sun kaso su faɗi wasa qara fi qulubikum kuma abinda sun ka faɗi na fahimta ya tabbata a zukatanku duk kun gaskata su wa ana alamu anni bari'atun amma ni na san ni kubutatta ce ƙarya ake mani wa yan qultu lakum inni bari'atun la tusaddiquni in nace muku ni kubutatta ce kazafi aka in ba za ku gaskata ni ba wa ana la aqbalu anni fa'altu shay'an ma fa'altu to kuma komi za a yi wallahi ba zan yadda in ce nayi abin da ban yi ba tun ban yi ba wallahi ba zan yadda da a ce haka ba wallahi ban yi ba idan sha'ani huwa sha'anu yaqub kenan dai sha'ani na da ku sha'anin yaqub faqat abi yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'an zan yi hankuri kyakkyawa kuma Allah shine nake neman ya taimake ni ya kubutar da ni ga wannan sharri wa raja'at wa raja'a ila bukaiha sai ta koma ta kwanta kuma haga samun tanuha ta ta faɗi maganar ga bakin cikin ya ɗanye sauki sai kuka ya dawo mata ala ta cewa ana ya tayakkanu anna Allah sayubri'uni la'anni atayakkanu al-bara'ata tace amma ni na tabbata na yaqinin Allah zai kubutar da ni dan ni kubutatta ce akan yaqini na walakin ma kuntu azunnu an yunzal fi qur'anin yutla ila akhir ad-dari ana ahqaru min hadha tace amma ba ni zaton a saukar da qur'ani saboda ni ai ta karatu ne har abada ina ganin ban isa ba shine ana ahqar bin hada na fi komi wulakanta bisa ga a ce Allah ya saukar da Qur'ani saboda ni kuntu azunnu anna nabi sayara ru'ya aw nahwa zalik abun da nake zato manzo Allah ko ya mahalki ko wani abu da irin haka Allah ku kutar da ni فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كابد ما كان يكابد إذا نزل عليه الوحي tace manzo Allah bai gushe nan daki da ba da ana zanne ga uwaye na har sai abin da yake gogayya da shi na tsanani ya shige shi wanda yake fama da shi in wahayi ya saukan mashi fasara fi yawmin baridin yaqdiru minhu araqun kaljuman sai gashi ana tsananin sanyi amma manzon Allah jibi na gangara ga jiki ne kamar lu'lu'i wala ma suriya anhu ma kana yukabidu min alwahyi tabassamali da wahayi ya yayi abin da yake gamuwa da shi na tsanani ya kau manzon Allah ya koma tangaram tace tabassamali sai ya mada murmushi wancan so ya dawo an ce wai kwancen so ya yi kwancen kiyayya masoyinka da wani abu ya shiga tsakaninku abu kaɗan zai zo sai a koma soyayya maƙiyinka komai kuka daɗi abu kaɗan zai zo sai waccan ƙiyayyar ta dawo da haka yanzu an samu wancan abin ya kau soyayya su ta dawo sai manzo Allah ya mada murmushi wa wani ma qala li farko abin da yace mani ahmadillah ya aisha fa inna Allah qad barra aiki tashi aisha ki gode ma Allah Allah ya kubutar da ke faƙala abubakar sai babana abubakar ya ce ƙomi ya aisha ila rasulillahi sallallahu alaihi fashkurihi wa hamidi tashi ki ce ki gode manzo Allah ki ƙara gode tashi ki ce ki duka ki ce kin gode ala ta ce la ahmadu illa Allah tabaraka wa ta'ala ce ni wallahi ban gode ma kowa sai Allah hakkai ban gode maka saboda duk kun goyi bayan su Allah ne kawai ya kubutar da ni ma barra'ani illa Allah ba wanda ya kwatar da sai Allah kuma haka ai haka ya daɗi tun da maza Allah ya tsaya faɗa kanta ai za a samu kuma banna ta shiga cikin musulmi to balle shi Abubakar da yake ɗaya shi ko Ummu Ruman qalat ummuha wata Ummu Ruman ta ce fahmadi rasul fahmudi rasulullahi sallallahu alaihi washkurihi tashi ki gode manzo Allah mana tashi ana biki bagana qalat ta ce la ahmadu illa Allah ban gode ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala maƙamahuma mutabayinani to za ku ga cewa Aisha kamar ta yi manzo Allah sanin Allah kenan dan cewa ba ta gode ma kowa sai Allah ai kaga kenan wato kamar manzo Allah da an kace ta gode mashi kenan kamar gode ma Allah ya yi gode ma manzo Allah ko kuma shi Abubakar kenan ta yi sanin Allah dan shi ya ce tashi ki gode ma manzo Allah ta ce Allah kawai zan gode irin maganganun ga da ake yi mutum bai isa magana bai yi ta cewa ban bi ceton manza Allah ban son komai ga manza Allah irin shi ne za a ce in ba a fahimci bayanin da Shehu Zaiba radiyallahu ta'ala anu shi duk wanda zai daina wani abu ko ya samu wani abu ga Allah ƙarya yake sai ya bi ta wajen manzan Allah inda zai samu sallallahu alaihi wasallam kowa kake kuma ko me kake so ba ka shiga kai da Allah ka an so sai dai manzo Allah ya an so ka ansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me yasa Abubakar yace tabi wasida tabi ta manzon Allah ta gode ma Allah dan wanda ya manzon Allah ai ya bi Allah Allah ya ce duk wanda ya bi manzon Allah faqad ba Allah da haka wanda ya gode manzon Allah ya gode ma Allah amma ba wa wanda ya gode ma Allah bane ya gode manzon Allah to madan tabi sai ta tsallake ta ce ni ban gode ma kowa sai Allah kaga ta tsallake za ta bi ta katanga kenan to wanda ya bi ta katanga in an haga nai mi a suna ne barawo da haka ta biyo ta kowa shine yace mukamin sunan da ita da Abubakar ya sha bamban ita ta dubi halin da ake ciki sai ta manta da sai an bi ta kowa aka shiga cikin daki shi ko Abubakar yana so ya gwada mana cewa abun da cikin dakin nan sai da kofa za ki shiga da haka nan kake ban manzon Allah don kina hushi bita manzan Allah sai ka samu Allah ya karbe ki kaga abun da dan bambanci kuma duk guda ne shi yanzu mai cewa wanda bai son ceton manzan Allah bai son komai ga manzan Allah to inda yake da wauta in an ce mishi kafiri faɗa zai yi ko shi musulmi ne wakawa mai musulunci ba taimake shi ba wakawa mai qur'ani yana zuwa wurin Allah an so abu ne sallar da yake da kuma wacce yayi shin wa ya ce mishi ma akwai Allah ya ka taimako kenan amma saboda wauta da kuma jahilci da kuma bida a sani wai gwauro da yaye in ba shi mutum ya kai shi wannan magana ka ce ba ka neman taimakon manzo Allah kuma ga kai kanka Allah bai yi ka ba sai dan shi kuma baka iya samun ko da ranka in ba dan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma kana ganin kai musu har ma kana hadda hadisi har ka san wannan ya inganta wannan bai inganta ba kuma maganganun manzon Allah ne halayen manzon Allah da kuma kai kana da uba kake cewa ka ɗauko maganganun mahaifinka mana kai littahi ka ce a ban bukhari a ban musu a ban sunna a daga mahaifinka ko ko kuma kai ke naka alqur'ani amma ka ɗauki qur'ani da sunna ka zo kuma kana cewa kai ɗaya kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai baka bukatar komai gare wai kai tauhidi gare ka ko nan ga na ji nuna cewa ai don ra'ayin mu kenan dan haka nan ba bata bane yayi Aisha ta ce ta bata gode manzon Allah za ta gode ma Allah kawai Shehu ya ce mukamin ta da Abubakar nan ya sha bamban abubakar arifin billahi kamilun ya alamul wasiɗata nan an abubakar ya gwada cewa shi a cikakke ya san Allah sanin Allah kuma ya san cewa sai da wasiɗa sai da wasiɗa in ba wasiɗa ba ka iya samun bukata ko ta duniya to balle ta lahira balle ta duniya da lahira da haka ya san cewa Allah shi za a gode mawa amma a bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anta babullahi ayyurun da ta min ga daka lan ya dakhul ya rasulullah kai ne kofa Allah duk wanda ya bakka ya tsallako ba zai iya shiga wurin Allah bai saduwa da Allah wa Aisha la ta'lamu illa la ta ku Aisha saboda bata kai mai Abubakar ba Allah dai ta sani bata san da sai an bi ta wasiɗa ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Abubakar ya alamu anna huwal mubarri abubakar ya san Allah shi ya kubutar da ita tabbas ko to amma walakin laula anna rasul alladhi huwa wa'ul wahyi mawjudun lama zaharat bara'atuha ba dan manzon Allah ba yana nan wanda shi ne burgamin wahayi da bainan da kubutar ta ba ta bayyana amma da yake yana nan kuma ya isa Allah ya magana da shi Allah ya gaya mai cewa Aisha kubutatta ce ka faɗi gashi za ka nan dole a gode mishi mai infirad ya ce mai shiga ɗaka gode ƙofa da yan ba da ƙofa baka shiga cikin ɗaki ma amkana illa bi wasatin rasul sallallahu alaihi wasallam shiga wurin Allah bai yiwa sai da wasatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kubutar ta bai yiwa sai da wasata ta wa Aisha ma nazara fi zalika Aisha bata dubi haka ba amma kuma kaga a dubi uzurinta cewa banda zamanta mace ba a ce kuma wai kaza kaza ba kaga tana cikin jin haushi ai mutum ce wanda ke tsammanin ya tsaye ya kare ta sai gashi ya yadda to da haka dan ta bai da magana da hushi ba a ganin mamakin ta kuma sannan da matarka da ƴaƴanka da jikokinka duk kai ne ba su ganin ka daban zaka sai ka zo kai ana jin tsoron ka waje amma matarka ta ma tsaki kuma dole ka kuma kana lallashin ta saboda abun kada gidan ya rikice haka yaro ya sheko da gudu zuwa fada bakila ma da miya hannu ne maimakon ka buge shi sai ka ce kai fada a wanke hannu ko kuma kai ma ka tashi ka wanke bishi ko ya ma hitsari ko ya ma kashi da ka duk kai kadai ne nazal hadhihi al-ayatu 16 aya fi baratiha Allah ya saukar da aya goma sha shidda cikin bayanin kubuta Aisha daga zargin da aka yi mata wal hikmatu fi haza amma to sai ka ce to me yasa Allah zai bari a jehi matan manzon Allah alaihi da wannan fahisha kuma har ai wata guda Allah bai ce komi ba menene hikima shi ce hikima fi hala wannan giratul lahi tabaraka wa ta'ala ala khawasi ahli hadratihi yace tsananin kishin Allah da ke bantaccin mutanen halara ta Allah in Allah na ji da kai sai kuma ka ɗauko wani abu za ka ji da shi sai ce a ina son kana son wani sai ya ɓata wannan abun Aisha manzo Allah na son ta son da yake ya kai matuƙa ta sai ubangiji na gana to ni da ka son ka har matuƙar su kuma kuma kana son Aisha za ka haɗa da ita kenan shi yasa yasa aka mata wannan ƙazafi wata guda manzo Allah cikin tsananin damuwa ko da aka yaye sai zama son ya koma daidai wa daidai ba irin wancan so ba muna labarin amurmul asi ya zo ya ce ya rasulullahi wa ka hiso cikin mutane kai tsaye ce mishi aisha ita ne hiso ya ce a cikin mutane da tijawa maza ce abubakar ubanta irin haka nan to shi da zai mana bayanin cewa hikima ce don a daidaita soyayyar manzan allah gare ta a cikin zuciya ta الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا بلغ فيه غاية غار منها الجليل تبارك وتعالى manzo Allah na son Aisha son da ya kai matuƙa har Allah ko mu ci halara Allah ta yi kishi ga wannan son da manzo Allah kawa Aisha wala ma ramawha bi hadha al-ifki fi tilka al-ayyam muhaqqaqun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahida fiha hatta barra ahlahu adatil mahabbatu walakin mu'tadilatan yace manzo Allah na son ta halara ta Allah ta yi kishi amma da suka je heta da wannan hadisi da wannan magana ta kiran ƙarya ta kazafi a wannan kwanuka ya ce tabbas manzo Allah ya gode ta tun da ma shiga ɗakin ya zauna bai shiga sai dai ya tsaya kowa ce ya jiki ya ce amma har sai da Allah ya kubutar da ita sannan sai wancan soyayyar ta dawo amma kuma ta zama mota da ba ta wuce gona da iri ba haza ya ce wannan kenan kuma ba gare shi ba kama wa kali yaqub yusuf kamar da ya kuga ya abu kuga annabi yaqub cikin sha'anin yusuf annabi yaqub yana son yusuf har bai iya rayuwa sai da shi to kaga abin yayi tsanani to sai Allah ya sa yan uwa ne sun ka kishi sun ka doke shi da sunan za a ce kiyo sun ka bashi kashi sun ka jawa shi rijiya sun ka sai da shi yadda misali ya kawo bauta mata sun ka hitile shi aka kai shi gidan yari da dai sauransu ko da suka koma haduwa da annabi yaqub tahiya ta yi nisa maganar son wancan wanda yake ya dahe mai ga zuciya ya hita ya koma so madaidaici kama kuma annabi ibrahim alaihi salam Allah na so ne da kai khalil sai ga isma'il ya dahe mai ga zuciya sai Allah ya ce yanke shi da ya zo wurin yanka sai da ya dada lauka so saba'in ba ta kama ba sai da wukan ma ta yi tsuwa ta ce khalilullah kana neman in yi aiki amma Allahu ya ce ka in za ka zan bi Allahu ba zan bi ka ba sannan Allah ya bada rago aka yanka Ismail ya tsira to don haka in na Allah kake to Allah ba zai so ka bauɗe ba nan take zai jawo ka kuma haka jawo wannan da ƙarfi za a jawo ka dan ka dawo ga hanya ko nan wa mu wa mu haka na Allah da ya abu kaɗan sai haga Allah ya sauko mai da wani bala'i wata damuwa amma wanda yake shakun don ba ruwan Allah da shi sai ya dubun wannan Allah bai damu da shi ba da haka in kana sabo Allah kaga kana samun duk abin da aka bukata ba kirari zaka yi ba sai ka ce kila baka da rabo ga Allah shi yasa kana sabon Allah Allah na baka biyan bukatarka sai nake wasu hajini suka sha na jarirai ba kuma na abin nan ba wani ya tai dutsen arfa ya duka ya kashi wani ya tai tole ya kashi ya ɗebo ya zo ya goga ma Ka'aba wai Allah ya hushi da shi ya bashi duniya dan Allah na son ka bai baka duniya amma yan Allah ya la'ance shi to sai ya bashi duniya da haka nan ba wani abu bane dan kaga bawa Allah cikin tsananin talauci ko wata musiba a'a jaraba ce daga Allah dan ya koma ga Allah yanzu ko ciwon ka yadda inda kaje ka fara cewa wayyo Allah ko wayyo Allah kaga mutun ya komo ga Allah duk da masu da kasa makahi ko gurago da'iman Allah a taimake ni albarka annabi albarka kaza ba su rabuwa da Allah sallallahu subhanahu wataala to shine yace kame da ya auku ga annabi yaqub cikin annabi yusuf inna allah tabaaraka wa ta'ala ya garu alal kummali an yusharika wa shaw fi qulubihim allah tabaaraka wa ta'ala yana kishin kamalallin baye shi wani abu ya tarayya da shi a cikin zama cikin zukatansu in kanu wajadu shay'an huwa ahabbul ashya ilaihim la budda anna allah yakhluqu shay'an tantaqisu bihi hadhihi al mahabba hatta yakuna al amru mu'tadilan idan wani abu ya shiga zuciyarsu wanda ya zama shi ne mafi soyuwa gare su ga komi to ya Allah ga zai raba su da shi to sai Allah ya halicci wani abu zai tauye wannan abun ko ya halaka wannan abun dan soyayyar ta koma daidai ba za ta yi daidai da soyayya su ga Allah ba wa muddatu khawd an-nas fi hadith al-ifk kana al-ghalib ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamatu baitihi lokacin da ake ta wannan cece ku ce na wannan kasafi da aka wa Aisha mafi yawancin abin da manzo Allah yake ciki zama gida ko zama cikin daki bai ko son magana da mutane saboda bakin ciki ya dame shi ba na Aisha ka a'a ita da aka doka abuki aikin Allah da i da shari'a ita kenan ba shirya ba sannan duk cikin annabawa babu annabin da an ka taba jihon mata ta da zina in ba Aisha ba ana yin mata annabi kafira irin mata annabi lutu ko amma dai mata annabi mai zina ba a taba ba Allah bai bari to sai ga to gare ni za a fara kuma na san ni ne shugaba annabawa menene gaske wannan magana in ma ya tabbata ya zan yi kenan shi ya dame shi wannan kwanuka wata guda manzo Allah bai magana da mutane sai ta dole wa yawman da Umara wa Usman wa Ali shawiruhum wata rana da abu ya baci sai manzo Allah ya kira sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali saboda su yi shawara wa amruhum shura bainahum su su yi shawara yace ma taquluna fi hadha alladhi taqulu nas fi Aisha me kuke cewa dangane da abun nan da mutane ke faɗa ma Aisha kala Umar Umar magana guda yace kazibun wallahi ce na rance da Allah ya Rasulullahi ƙarya ce ake yi wa dalili ala zalika ce dalili na aka haka anna dhubaba la yaqau ala jasadika quda bai hawan jikinka li anna dhubaba yaqau fi najasa saboda quda na hawan najasa to ya hau najasa ya hau jikinka Allah bai yarda da wannan ba to wanda Allah ya kare irin haka ya zai bashi mata mazinaciya kazantatta Allahu allazi ya'simu jasadaka min an yaqa alayhi dhubabu allazi yubashiru an-najis la yuzawjuka bimra'atin khabisatin Allah da ya kare jikinka bai yadda kujan da ka hawan kazantar najasa ya hawa jikinka ba na tabbata ba zai auren maka da mata mai muni ba dan ma sai da ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi wa ya aura maka Aisha ya ce Allah saboda hotonta an ka kawo cikin ƙyallen alharini jibril ya ce ga mata Allah ya baka mun ɗaura maku aure manzo Allah dama zama yaka cikin sahabbai kamar zama aboki da aboki da suka ko shi ko sai ce kai ni fa ango ne kaga amarya ta ce amma ha ban santa ba ko ka santa ce a ban santa ba haka aka yi ha abokar shigo shigo ya ce wa maka kai ni fa ango nake an ɗaura mun aure amma ban san mata ba ka ganta da ya diba ya ce ai wannan ko kamar Aisha to wata Aisha ce yakka ta wuri na ce to to ya za a yi ce ina zuwa sai ya koma gida ya shirya mata aka samu kwano mai kyau aka zubo da dino ka ce je wurin manzon Allah ki ce mishi gashi injini ya duba yana yi shine sallallahu alaihi wasallam ta zo da dabino cikin kwano bayan ta ci kwalliya ta duka ta gaida shi ta ce baba abubakar ya aiko ni ya ce gashi a duba wai yana yi shi ne ya duba ya dubi da bino ya ce ka sai ka ce mashi saboda ya diba ta da shi kyallen da hannun shi ka ce mashi shi ne ya yi daidai ya ce to allan da ya ma haka kana tsammanin allah ya ci amana ka ya aura maka mazinaciya ya ce abadan ko abada ya ce to bai yiwa allah ya ce ya aura maka mazinaciya ƙarya ake yi fada usman ya kira Usman kala Usman ce hadha kadhibun ya rasulullah manzo Allah ƙarya suke yi wallahi inna hadha lakadhibun na rantsi da Allah wannan ƙarya ce wa dalili ala anna hadha kadhibun kaunu zillika la yaqau al ard makhafata an yaqa ala mahallin fi najasa yace dalili na cewa wannan magana ƙarya ce cewa manzo Allah inuwa ka ba ta hawan ƙasa manzo Allah bai da inuwa saboda haske ne ya fi hasken rana da haka bai da inuwa to ashe kuma wai hikima ta biyu in yana tahiya ga inuwa ta in aka bi wajen kazanta inuwar za ta hau kazanta ta wuce to Allah bai son inuwar manzo Allah ta hau kashi ko hitsari da aka bai da inuwa to wanda an ka kiyaye hata inuwa ta balle jiki ne yace dan tsoron katta auka ta hau inda adda najasa Allahu allazi yahfazuka hakaza la yakhluqu hadha fi zawjatika abadan ci Allah da zai kiyaye ka haka ba zai yi ba ya sa wannan abu na kazanta cikin matarka har abada fada aliyan ya kira aliyu kala aliyu aliyu ce haza kazibun wannan ƙarya ce wa dalili ala anna haza kazibun annaka kunta tusalli bina yawman lamma ahramta nazata ihdana alayka wa lamma sallamta qulta inna jibrila nazala alayka wa akhbaraka anna fi an-na'li najasan yace dalilin na cewa wannan ƙarya ce wata rana kana sallah da mu shine kana ba mu sallah sai mun kaga ka cire takalminka da ka cire takalminka kafa daya da aka salle muka cewa Rasulullah me yasa ka cire kafa kanka takalmi ce Jibril yazo yace in cire saboda takalmin nan ya taka najasa to wanda ya kare takalminka ma daga najasa ya zai bar kazantatta ta zo wurinka Allahu allazi yahfazna alaka min an-najas ko min an-najisi an tusalle bihi la yuzawjuka bimra'atin baqiya Allah da ya kare takalminka daga kazanta ko daga abun mai kazanta annajasu kazanta annajis mai kazanta shine bambancin su yace ba zai bari mata karuwa ba mai zai ta zo ta aure ka kullum mai tafaqu ala hada dukkan su sun da sun gamu kan cewa lalle ƙarya ake yi to amma shi Aliyu sai aka samu wata tada koya aka yi tun na kane ne kanan mai gida kuma kaga babu nauyi tsakanin shi da matan mai gida sai ce shi ya rasulullahi don rige banga da aka yi wata guda shin kan mace guda aisha mi a aisha in ka sake ta ko dubu aka yan ana yi ai ana kawo maka a sake ta kai wata bar gidan to wagga magana aisha ta ki ko sunan aliyu ba ta so a wadi ba ta wadi ah to ko kai ne fa sai manzo Allah ko yanzu matar da ta ji kace a sake ta ai lalle ko ko mai sunanka ba ta kara ba abunta to balle ita irin gidan manzo Allah kasanta yace Aisha nawa ce a sake ta mana kawai ko sunan ba ta wadi kuma shi ya kawo waqi'atul jamal lokacin da aka bashi khilafa tace ina ma dai a ce ta mutu tuntuni ina ma dai sama ta wado mu kasa sai suka samu dama wannan masu son jaya da Aliyu suka ce ai da zaki jagoranci sai ai mai tawaye madadin ta ko ba ta dawo daga umra sai ta bi su zuwa tawaye har dai aka kai karshe aka zo aka soka raƙumin take samanta aliyu ya ce a sai a zo da ita to wa ka taɓa matan manzo Allah babu sai ka ce abdurrahman dan uwanta je ka zo da ita ya zo dama an sa ruwan raƙumi ta ruhe ta ta hito ta ki hitowa ta ki jaya sai tura wani ta ce wane ne zai taɓa alharaman manzo Allah ya ce lau ai ni maharami ki ne wallahi ki hito ana kiran ki ya jawo ta sun ka taho tana ta hoda aliyu bai tanka mata ba da ta zanna sai ce aisha wannan abu dai shedan ne da waɗancan da mu duk ɗayanki muke duk wanda aka kashe cikin mu an miki banna me ya shigar da ke rigimar siyasa don wannan ai maganar mulki ce ake yi da aka dan ki yi hakuri don Allah a mai da ke gida aka dai gama abin da aka yi ya mata shatar ta arziki aka mai shi ta Madina insha Allah gobe za mu ci gaba da abin da ya bi wata wannan kissa Allah ubangiji ya gafarta muna kuma Allah ubangiji ba mu albarkarta da ya tada ahadul baita ga baki daya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a alhamdulillah alhaji dahirun hasiya ya ba da drum guda na gas taimako ga wannan lamari na zawiya ta wajen 340 ko da 50 ko da 60 yanzu kenan alhaji dahirun muna godiya a madadin zawiya Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ƙara arzikinka Allah ya shirya baka zuriyarka Allah ya ba su ya baka albarka mai gida ya ba mu gabaki daya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan muna tuni ga duk wanda yake da halin taimakawa na wannan gas ko kuma abinci to ana bukata kuma ana tunin cewa an saba tattara tufafi wanda ake ba gajiyayyi ko kuma mabukata don haka ana tuni zuwa ɗan lokaci kaɗan ƙila bai sati ɗaya ba ko kwana goma za a fara rabawa yanzu an sa ake yi don haka duk wanda ke da abin da zai bayar ana bukata ya kawo an faɗi wanda za a ba ga malam sa'idu nan ko shi ka nema zai gaya maka ga wanda za a ba in ma ya kai abin nan bandurora ka kawo duk akwai abin za a yi da su in kuma kuɗi za ka bayar ka bayar za a sa abin da za a yi da su insha Allah Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lakira Allah ya ba mu albarka Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين